Allah mu da basirorin Allah shiryar da mu da alkurani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إرادا فلا جناح عليهما أن يصالها بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير
وإن امرأة إذن متي خافت تجزور من بعدها daga mijinta ta ji tsoron nishuzan gudu wato ta ga mijin nata bai sonta wato tarafan yana daga kai gare ta bitarki mulajiyata bai kwana kwanciya da ita wata siri fi nafakatiya yana ragewa a cikin abincinta libugriya donkinta ta gane wannan abun ya faru don kiyayya ne wani muri ainihi ila asmalami ha ya daga idonsa yana ganin wata wadda ta fita kyau to idan haka ya afku auralan ko kuma dagira ya dagira da fuskansa gare ta to Allah ce falaju na alayin ha ko alayhima babu laifi a gare su an yi sala su sulhu wato su daidaita zamansu yawa babu laifi gare su su sulhun ta bayanin ma tsakanin su zuwan sulhu wato sulhun nan gun da aka yi shi ne cikin kasa gun kwana wanda fakati da ciyarwa biyan ta duka lahu shayan ta rage masa wani abu na abincinta in yana ba ta kuɗi mai tsada ne haka kuma in wajen kwana ne ma ta rage kwanakin da zai yi dakinta liba ƙayi su bati don wanzuwan zama don su zauna bayan radiyar bizalika in ta yadda da haka shi kenan wai lan ba ka bato fa'alar zauji akwai ga mijin sulhun an yi wa fiya haka ya cika mata haƙinta auri farika ko ya bude ita maimakon ya cuce ta to ya cika mata haƙinta ko kuma ya rabu da ita Allah ya ce su yi sulhu wa sulhu kaga shi sulhun nan hairun ya fi daga rabuwa kuma ya fi daga dagira fuskarsa ya fita shaninta don ya ga wata ta fi ta kyawu saboda haka to sun suru fi bayanin ma jibila lalin sanu wato Allah ya yi bayanin cikin abin da aka gina ran mutum don ran mutum an gina shi akan yana rowan haƙƙinsa wa hudiratin lamfusu shuk an tara ma rayuka rowa wato shiddatul buhuli tsananin rowa biyan jibilat alai kaman an gina ta ne a kai faka na haliratu kaman ita ita rowa tana tare da zuciyar mutum ne la ta gibi wani ba ta rabo da shi kaɗan ko kaɗan wal ma'ana ma'ana ma'anan wannan aya annal mar'ata mace la ta kadu ba ta kusa tazmatu ta rage bi nasibiya da rabonta ga mijin nata shi kuma namijin bai kusa shi ma ya rangwamta a kansa in ya ga wani abin da yake so ba ita ba to saboda haka to duk da haka mijin ya dawo da baya ita kuma ta rage haƙƙi su don su daidaitu wayan tusinu amma sun kyautata zama ta kyautata masa ya kyautata mata watattaku suka ji tsoron zalunci kar da wani ya zalunci wani ko mijin ko matan to in sun yi haka sun kyauta wa inna la Allah ya zamo kana ya zamo habiran masani ma ya balu da abin da suka aikata abin da suke yi na ɓoye Allah san shi kuma zai saka ma kowa a ciki ya san wanda yake cuta ko mijin ne ko matan to amma su suru ba a son su rabun kuma ba a son su zama ba su zauna ba lafiya ba
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتزروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما توشيكنا وإن توزنوا أي الله ولن تستطيعوا بذاكوا إياه an ta ku daidaita bayan isa tsakanin matanku wajen soyayya ba wannan abu kan ba zai yi ba ka zama kana son kowa kaman kowa ba zai yi ba walau harasun ko ku yi kwaɗayin haka din ku yi amma ba za ku iya ba ku dai ba za ta milu kar ku karkata kullal maili kowane karkata ilallati tuibuna ga wanda kuke son ta cikin kun kwana da abinci ku zalunci wanda ba ku son ta kai ku haka fata ga ruwa sai ku batta ita wanda aka karkata ita wanda ake ce ba son nata ku batta kalma lakati kaman wacce aka ratayya wanda ba ta da miji ita ba gauruwa ba ita kuma ba ma'abucin miji ba wato mijin ba kyauta mata to kada ku yi haka wayan tuzulu amma idan kuka kyautata adalci tsakaninku kuka yi adalci wajen raba gun kwana da wajen ba da abinci da wajen tufatarwa watatta kuka kiyaye zalunci mijin ya kiyaye zalunci ko kuma matan ma ita ma tana iya zalunta ta kiyaye ta fa'ina Allah gahuru kana gahura ya zamo mai gafara ne ga abin da aka yi na karkatan zuci rahiman mai jin gai saboda haka manzo Allah sallama in ya kawo abu ya raba tsakanin matansa yakan ce Allah wannan abin da ni na iya kenan amma kada ka kama ni da abin da ba zan iya ba wato karkatan zuciya zuwa ga wata wannan ba zai yiwu ba
وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما to Allah bai maganar shi nan ba amma ya faɗi yadda za a yi a zauna lafiya to idan abin ya gagafa mai za a yi shi ne rabuwa wayan ya ta faraga in miji da mata suka rabu da shika to shi kenan abin ya gagara sai aka rabu to duk da haka yunin lahu Allah zai wadata kullum kowane amin sati daga yalwansa wato daga faran Allah zai azuta wata miji wani miji mai kaunanta wanda zai mata adalci kuma shi ɗin ma zai arzuta shi wata mata ba ita ba wanda za su daidaita Allah karimi kenan don a cikin lalle ka san ai wani ya cuce ni ko amma duk da haka falalan Allah ita zai arzuta da wani wanda zai tausayinta shi ma Allah zai arzuta shi wani wata wadda za ta iya masa daidai da shi wa kana Allah ya zama mutum da macen ga talikansa wajen falala hakim goni ne abin da ya shirya shi gare su ya sani saboda haka in ladun ya zama tilas ya zama tilas kenan don rabuwan yana daga cikin abin da Allah ya halatta bai so shine rabuwan miji da mace Allah bai son sa yawwa ya fi son a yi haƙuri da juna in kuma ya gagara to dole to sai a rabu in sun rabu ma to shi Allah zai ba shi wata ita ma Allah zai ba ta wani
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا
ما في السماوات أبن ديك تكين مي بكوي وما في الأرض أبن ديك تكين كسا بكوي دول walilahi na Allah bayan ya mana hukuncin na ya nuna mana hukunci to yin abu ya gagara to shine Allah ce to abin da yake sama bakwai da na ƙasa bakwai duk na Allah ne bai gagari Allah ba amma da kalwasai na lazina utul kitaba hakika mun yi wasiya ga wayanda aka ba su littafi wato littattafa min qablikum gabanku na yahudu nasara an ce wa iyyakum da kuma da aka ba ku alkur'ani ku mutane alkur'ani yawa amma muku wasiya me aka yi wasiya shine a cikin tagula aka ce ku ji tsoron Allah hafu ku ji tsoron hukubansa kuma biyan tu di ku bi shi kuma muka ce muku wayan takuru in kun kafirce da abin da aka mu wasu ga wasiya domin wasiya in Allah ya wasiya in baka bi ba ka kafirce kenan ka ka yi butulci ma wasiya to fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi abin da yake sama da kasai dunna Allah ne halittansa ne mallakansa ne bayinsa ne su su saboda kafircin ku ba zai cuci Allah komai ba yana da bayansa wanda suke bin su suna bauta masa wakan Allah Allah ya zama tintin dama ganiyan mawadaci ne an halki ga talikansa da ibadansa ce Allah ibadodinmu ba taimakon Allah zai yake ba kuma in Allah ya ce mu bi shi ba taimakonsa muka yi ba hamidan shi Allah abin godiya ne cikin aikinsa saboda haka abin da ya kamata me ya kamata shi ne a yi biyayya ga Allah Allah taimake mu
walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kafi billahi wakila
ma fi samawati wa ma fi al-ard abinda yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai walillahi na Allah ne ya maimaita wannan kalma har sau uku don ka san wajibcin tsoron Allah ga mutum dole ne mutum ya ji tsoron Allah kada ka bi abin da ranka yake so yana cewa abin da ke sama da kasadun Allah ne kaga kai ma ai a cikin kake ko to ita ma saman da kasadun Allah ne wa kafa billahi shawkila Allah ya sabun dogaro wanda za a dogara da shi wato mai shaidan ya yasa mai shaida bi anna ma fi ma lahu da abin da cewa abin da yake cikin su nasa ne shi ya sai da wannan in ya sha in ya sha'a yuzhibukum ayyuha an-nas wa yati bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira ayyuha an-nas ku wayannan mutane in ya sha in Allah so ya zuku sai tafiyar da ku duk gaba ɗaya a halakar da ba abin da ya cuci Allah ba abin da ya rage Allah ba in ka an ce bai cutu bai ragu ba wa ya tafi akari ne kawo kuma wasu canjinku ya halicci wasu ya halakar da mu yau ya kuma sake wasu yau wannan bai zama aiki ba abun Allah saboda haka haƙuri yake yi da mu wakana lau Allah ya zama ala zalika akan haka akan ya tafiyar da mu ya kuma halitto wasu irinmu a yayin da ya so ko yanzu ko an jima to kadiran mai iko ne babu wani aiki ne mai wuya a gun Allah ba ba aiki ne wanda za ka haɗa wannan da wannan ba aikin Allah mai sauƙi ne wannan Allah taimake mu
من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا man kana wanda zamo yuridu yana niyan da aikinsa sababa duniya ladan duniya ne kawai don dama Allah ya ce a cikin mutane wanda yake za su je aikin hajji su ce Allah ka ba mu rabon mu duniya Allah ya ce to in an so da ba shi amma lahira bai da komai to haka kowane aiki ma kake yi ko a yanzu abin da kake yi na Allah kana yi don duniya to fa inda lahi sawabu duniya lahira Allah ladan duniya da na lahira nasa ne abin da ya kamata wanda yake so to ya neme su a gun Allah ba a gun wani Allah ba kuma ya nemi mafi himmatuwa ba le- ma- mafi kaskanci ba mafi kaskanci ita ne duniya mafi himmatuwa ita ne lahira to me ya hana ka nemi lahira da aikinka haitu kana malautin da yake abun neman ka ga Allah ne ba a samu ko sai gun Allah dalilin wannan wannan aya wato yana daga cikin wanda Allah yake ce fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min halaqi a wajen aiki a wanda akwai akwai wanda yake ce Allah ka biya mana bukatun mu na duniya kawai Allah ce to in an so sa a biya masa amma ya san a lahira fa bai da wani abu gashi ko lahir an kaman agun agun da Allah ya magana wannan addu'a shine aikin haji sakamakon aikin haji aljanna ne in kai aikin haji sakamakon da Allah zai biya ka aljanna ne to kai baka roƙi aljanna ba sai ka ce kana bukatar duniya to shikenan sai Allah in ya so ya baka in bai so ko ba zai baka ba tilas bane a gunsa kai me kai asara saboda haka in zaka roƙa ka roƙi Allah saboda haka wajibi akan balagagge ne ayyan duk aikin da yake na kirki to ya nemi ladan lahira domin duniya an yi lamuni ga kowane dabba ko kafiri ma ya ana bashi ba na ba kafiri ba to me ya- ya ya sa ku- ko dabba ana bashi an yi lamuni ko kana da kirki Allah zai baka ko baka da kirki Allah zai zai baka ba kaman wasu mutane su ce me ya hana Allah bai masa kaza ba don ya kaza a ba ruwan Allah da shi in kai abu na alheri ko na shari abinda yayi lamunin zai baka nan zai baka don baka rage shi da komai ba sai dai kai ne kai asara Allah ya taimake mu Mhm.
وكان يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
وكان الله على زمو سميعا بصيرا mai ji mai gani don fasar wannan ba ya yi allazi na amanu ya ku muminai kunu gawamina ku zamo masu tsayawa bilkisu da adalci duk abin da kai za ka yi ka yi adalci shuwa masu da masu sai da lillahi ga Allah ku yi sai da don Allah kuma ku yi adalci a tsakaninku don Allah walau ka ko ta zamo sai da ala an fuskun kan kayanku ne to ku yi sai da makanka ka faɗi gaskiya bayan ta kiro haka ku tabbatar da gaskiya wala taktumu kada ku ɓoye shi dalilin saukan wannan aya wani mawadaci ne da matalauci suka yi musu suka kai kara zuwa gun annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama yana ganin kamar matalauci ba zai cuci mawadaci ba to shine Allah ya ce a'a ka bincika shi wannan matalaucin ya yi shi ne ya cuci mawadacin a bincika dai a tsakanin mutane in ya kun ganiya in mutum ya zama mai wadata ne abu fakira ko ya zama matalauci to fallahu alami ma Allah ne fi dacewa da su min kunku wa Allah ya san abin da ya fi maslaha gare su ko matalauci ne ko kuma mawadaci ne Allah ya san abin da fi dacewa saboda haka a bincika tana kuyuwa kowa ma yana iya cutan kowa sai dai da bincike ne za a fitar da abu Allah taimako fala ta tabi hawa kada ku bi son zuciya yawa cikin saidanku biyan ta habu ganiya ko ku so mawadaci don yana da arziki kada ku yi haka kuna neman yardansa to kar ku yi haka awil fage ko kuma ka yi saida ma matalauci don kana jin tausayinsa wai kana tausayinsa ba Allah ya fi ka tausayinsa in ya yi laifi Allah ya ce a hukunta shi shi ma mawadaci Allah ya fi ka sonsa in ya yi laifi shi ma Allah ya ce a hukunta shi an ta adilu ku zama ba ku yi adalci ba tsakanin gaskiya tsakanin matalaucin nan da mawadacin nan kada ku yi haka wayan talwu idan kun karkatar da magana ta rufin shaɗa kuka karkatar da shaida wayan talwu ke autorilu ko kuka dakire kace kai baka sani ba ka san ana yin hako sai ka ce kai ai kai baka sani ba don wai kada ka yi laifi to in kuka yi haka idan kuka yi haka ya zama ba ku ba da saida ba fa'in Allah Allah kana ya zama habiran masani bi ma ta amalu da abin da kuke aikata da ya saka muku da abin da kuka yi saboda haka duk abin da za ku yi ku yi saida don Allah ko abun matalauci ko abun mawadaci karka ji tausayin matalauci in ya saba kuma karka ji kada girman mai arziki in ya yi cuta kada ka yi haka ka faɗi gaskiya abin da ka sani mene يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ya yi hallazi na amanu ya ku wanda kuka yi imani wannan an bato wannan aya bayan ya an yi ammuni da adalci to dalilinsa shi ne imani shi yake sabba mutum ya adalci to ku masu imani wanda kuka imani da Allah sannan Allah ya ce aminu ku yi imani ku sa kaji masu imani ku sake imani ai dumu alal imani ku dawama kan imani dawimu alal imani ku yi imani billahi da Allah wa rasuli da manzon Allah ku yi imani da su wal kitabin lazi unzila ala rasuli da littafin da aka saukar da shi kan manzon Allah shi ne annabi Muhammadu shi ne littafin alkur'ani to ku yi imani da shi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah ku yi imani da alkur'ani saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuka saboda abu guda yace wannan gurani da yake sauka ga annabi a kowane shekara jibrilu zai zo a tsarar mulana ya koya masa ya sake maimaitawa sai sun sauke to amma shekarar da zai bar duniya sai da suka maimaita sau biyu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce yana ganin rashin kunyan dan adam dan adam yanzu in wani ya maka wasiƙa ko me kake yi ko sallah kake yin an miƙa maka wasiƙa za ka yi maza ka gama sallar don ka duba to amma sai ga dan adam bai don bai da kunya Allah ya aiko da alƙur'ani shi bai karanta ba shi ma bai damu da ji ba wannan zai kai mutum galeri Allah ne ya aiko da ƙur'ani kai ba karanta ba kai ba ka so gaji to saboda haka ‘yan uwa saboda haka irin wannan shi ne ya sa malamanmu magabata suka gabatar da ‘yan watan ramalana ya kama ake maimaita tafsiran alkur'ani don ko ba ka yi karatun ba za ka ji in ka ji mai jin da mai faɗan duk ladan su gode ne gun Allah in dai da imani ka ji da mai faɗan da mai jin duk ɗaya ne amma kai kai kai ba ruwanka anya zai yi kuwa wal kitabin lazi unzila min qablu da littafin da aka saukar da shi gaban haka ma'ana littattafa wanda aka san da saukar da su a taura da jilar zabura to ku yi imani da su bayan kun yi imani da alkur'ani kun yi imani da manzon Allah da ya kawo alkur'ani kun yi imani da Allah da ya aiko manzon Allah wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce da Allah wa malaikatihi da malaikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzanin Allah wal yawmil akhir da ran lahira to wanda biyu ya kafuce ma wannan to fagalon na hakikan ya bata da lambata bai da mai nisa ga hanya ya bata Allah kiyaye mu yawa to ya za ka yi imani da abin da ba ka sani ba shi ne sifofin Allah na alkur'ani ko kuma mutum ya zargi mala'ikun Allah Allah kiyaye mu ko ya yi gardamar littattafan Allah na sama nan su a tawalin jilar zabura alkurani ko ya zagi manzannin Allah ko ya aibinta su ko ya yi musun aikan wani manzon Allah ya ce ba manzo ba ne idan ba su gaskata wannan ba ko kuma bai gaskata ranar tashin kiyama ba to kafin wannan a fili yake kuma dukansu na a jere za ka yi imani da su idan ka yi imani da wani ba ka yi da wani ba bai yiwu ba sai ka yi imani da Allah da annabi da alkur'ani da littattafan da aka saukar gabansa ka imani kuma da mala'iku da littattafa da littattafan Allah da manzanni da ranar tashin kiyama to wannan shine imani don kaga Allah ya ce ya yi wallazina amanu aminu ku masu imani ku yi imani shi ne aka jeranta waye nan Allah ce make mu
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إن الذين كسم ويندا آمنوا سكا إيماني دا النبي موسى سنة يهود ثم كفروا سنة سوى كافر سيما النبي موسى lokacin da suka yi bautan gunki ka dan adam kenan zamani ɗaya ya yi imani ya kafirta har yau fa na abubuwa suna tafe sun ma'amunu sannan suka yi imani bayan haka sannan bayan sun yi bautan gunki suka sake imani wasunsu sun makabaru sannan zuwa kafuce ma annabi isa da ya zo sun mazdadu sannan suka ƙara kubran kafirci da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo ba su san sa ko ba su son sifofin annabi to wayannan lam yakun Allah Allah bai zamo liyakfir lahum ba zai gafarta musu ba matukar san da wani gan haka Allah ba zai gafarta musu ba mutumin da ya kafirce ma manzon Allah sallama ko ya kafirce ma abin da ya zo da shi ko kuma shi ne littafin wala liyadiyam sabilan Allah bai zamo dai shi da su tafarkin gaskiya ba zuwa ga gaskiya abin da sai sai da tafarkin da za su bi za su je su shiga wuta shine kai suke tare da shi Allah kiyaye mu
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما
بشر المنافقين annabi ka yi albishir ma munafukai wannan ai ba albishir ba ne wannan ayan ta hakumi ne kamar aya ne ta zo da ɓatare kamar ka samu wani kace albishir ɗinka shi ke ya amsa sai kace gobe za a kama a kan ɗaure wannan albishir ne wannan ta hakumi ne ɓatare ne to annabi ka yi albishir amma na ɓatare ga kafirai ka ce musu bi anna lahum suna da azaban aliman azaba mai rarri a wuta ran tashin kiyama ai kaga wannan ba albishir bane ko to Allah kiyaye su ne wanda suke asirce kafirci yawa su bayyana munafunci su ne wanda za musu azaba su ne munafukai munafunci kashi biyu ne akwai na aikace akwai na tauhidi kulle na aikin shi ne aka yi nuni annabi ya ce in iza haddasa kazaba idan mutum ya yi zance ya zama ƙarya to wannan munafiki kenan na aikace da haka ake gane shi ƙarya mugu to kuma idan ya yi alkawari zai yi abu kaza sai ya saba to shi ne wannan na tauhidi na kule tauhidi gina idan an ba shi amana kuma ya ci amana duka wayan nan munafincin fili kenan in yayi zance ya yi ƙarya in yayi alkawari ya saba in an ba shi amana ci amana na kuli kuma shi ne bayyanar da musulunci amma abu ya kafirci ya zama zindigi kenan yana bayyanar da imani a tsakanin mumini amma in kuka koma waje ɗaya aikinsa baya da kyau kuma bai bari ba to wannan masa albishir zai shiga wuta Allah kiyaye mu
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
سوني مي و شيني يتي الذين ويندا يبتغون يتخذون الكافرين سكي ركوا كافرين auliya masowa wato badali ne na wancan sifa wanda suke rikon kafirai masowa min dunin muna bayan uwansa muminai ba lima ya tawahamuna saboda abinda suke zato suna zaton wai kafirai su suke da ƙarfi a yabta kuna za su nemi inda mulki zata girma a gun kafirai in sun nema masu nema ba da samu ba yawwa don ga kafirai su ne suke jin daɗin duniya wai kana neman daɗin duniya sai ga shi kana bayyana ƙaunanka ga kafirai to wannan kaji aikin banza albishi ake maka da shiga wutan jahannama fa'inar zata ai girma da daraja da ɗaukaka lillahi na Allah ne jami'an gaba ɗaya Allah yake da shi ko a duniya ko a laira wala naluha illa awliyahu babu mai samun girman sai masowan Allah yawa masowan Allah su suke samun girma amma makiyan Allah su ba wani girman da suke samu yawa don Allah ya ce idan ka ga mutanen da suke kutsa a cikin a cikin ayoyin Allah suna aibunta ƙur'ani to ka kauce ka basu sai sun shiga wani zancen wannan a makka da lokacin da mushrikai suke sukan zamo suna kuza a cikin zancen ƙur'ani suna isgiri da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko madina yahudawa musa suna yin haka kamar yadda mushrikai suke yi munafukai suna zaunawa a gunsu suna jin zancensu suna izgilin da su to Allah ya hana kai mumini karka zauna a gunda ake aibunta addinin Allah ko yanzu yadda ake gashi ana aibunta addinin Allah da sunan musulunci ba to ka kiyaye وقد نزل حقيقة يا سوكا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلكم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل حقيقة الله يا سوكر بالبناء للفائل والمفعول شيني نزل الله يا سوكر عليكم كنكم بالكتاب أتكلم التابي أتكلم التابي القرآني a cikin suratul lan'ami Allah ya saukar an cewa idza samitum ayatil lahi idan kun ji ayoyin Allah na alqur'ani yufaru biya ana kafirce mata wa yustahzau biya ana daukan ta kaman abin wasa fala taqudu ma'ahu kada ku zo da su kada ku zauna da kafirai kada ku zauna kuma da masu daukan ƙur'ani abin izgili wanda suke wasa da ƙur'ani ƙur'ani ba abin wasa ba ne hata yahudu sai sun kuza fi hadisin gairihi cikin wani zancen ba nan ba in na kunku izan yayi nan in kun zauna a gunda suke kun zama misalin misalin su kun zama kaman su inna la Allah jami'ul munafiqina zai taro munafikai والكافرين كافرين في جهنم cikin جهنم jami'an gaba daya kamar yadda suka haɗu kan a nan duniya kan kafirci ko suka haɗu kan izgili sun wasa da addini shine izgili to yadda suka haɗu suka yi wasa da addini ko suka haɗu suka yi kafirci sai Allah ya tara su gaba daya cikin wuta Allah kiyaye mu
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الحمد لله الذين ولندا يتربصون سكي سواري بكم دكو wanda suke sauraron wai musiba zai samu musulmai to su ne wanda za a hana su a cikin wuta fa in ka lakum falu idan riba zamo gare ku a gun yaki kuka yi nasara ko ka samu ganima min Allah daga Allah qalu sai su ce alam nakum ma'akum sai su kusaci musulmai a sai ba mu zamo muna tare da ku ba cikin addini wal jihadi da jihadi fa duna min ganima ku ba mu daga cikin ganima wayan kanil kafirina nasibun idan kafirai suka sama nasara akan musulmai sai su ce alam nakum ma'akum a sai ban mu zama tare da ku ba nan ma abin da za su faɗa kenan kalu sai Allah su ce alam la tasabis alaikum a sai ban mu juyar da kafirai kanku ba an wani diru ala wani diru muna da iko ala azhikum kan kama ku wa qallikum da kisan ku fab kainakum sai muka wanzar da ku wato sun koma ga kafirai in sun ga su ne suka yi nasara in ko musulmai ne suka yi nasara su zo sai su yan uwansu ne kaga munafiki kenan Allah ya raba mu da munafiki wa namlakum ba mu hane ku su kana ga sun ke ga makafirai a sai ba mu hana ku minal mu'min da mu'mine ba wato an yasfaru bikum su yi riba da ku shine muka tabar da mu'minai din kuma muka aika muku da cewa annabi ya shirya ko ko musulmai sun shirya da su yage ku muka ba ku labari sannan muka ce muku to to falana alaikum minhum muna da baiwa gare ku wato nan ma ku ba mu wani abu daga cikin abin da kuka samu suna faɗin haka don munafunci Allah ya ce falawa Allah ya kuma zai yi hukunci bayanakun tsakaninku da ku da munafukai yawmal kiyamata ran tashin kiyama bi an yulhilakum aljannata shigar da ku aljanna wal hilawmun nar shigar da su wuta ai wala yaj'al Allah Allah ba zai sanya har abada lan ne ba lan ba walau Allah ba zai sanya lil kafirin kafirai alal mu'min kan mu'mina sabilan tabarki ba kafirci komin yawansu komin ƙarfinsu tun bake musulunci a duniya wannan Allah ba zai ba su sa'a ba alhamdulillah Allah mun gode yawwa إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
إن المنافقين كسم منافقين يهادئون لا سنة يودرا الله سنة بين سعبان abin da suka ɓoye sun aza kuma zai ɓuya ne ma Allah me shi ne shi ne kafircinsu saboda su ingije hukuncin zahiri da ake yi a duniya to saboda haka suna yin haka ne don ha'intan Allah amma a zuci ba Allah ne yake gare su ba wannan aikin munahunci kenan Allah kiyaye mu wai za ga mu ya salati in sun tashi zuwa ga yin sallah kamu su tashi kusala masu lalace ba zai sallah ba sai ya gada ana sallah kuma in zai sallan ya yi sallan da lalaci yurawuna nasa suna nuna mutane wai suna sallah wala yazkuruna la ba su ambaton Allah illa qalilan sai kadan sai kadan مذبذبين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين سنة مع سكون كوماوا سوينا سويتان دو أتي وسنانا بين ذلك تكان هكا سنة كوكوما تكان إيماني دكافرتي kafircin ma ya fi ƙarfi gare su la'ila su ba su ga wayan nan ba su garangantuwa a gan gaskiya ga kafirai wala haɓula ko kuma wayan nan muminai shi ba mumin kafiri ba shi ba mumini ba munafiki kenan wa man yuridillahu wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka samu masa hanya wanda zai bi ya shirya ba Allah kiyaye mu ai dariƙa na lura ba za ka samu mutane shirya ba kullum a batan yake Allah kiyaye mu
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ya yi wallazi na amanu ya ku wanda kuka yi imani to la tattahi zul kafir kada ku riƙa kafirai auliya masowa mumini ba abokin kafiri bane kada ka riƙi kafiri masoyi min dun mumini ba kuma bayan muminai in dai ka yi imani to ‘yan uwanka su ne muminai tsakaninka da kowane kafiri babu wani alaka a turiduna yanzu wai kuna nufi ne an ta yalu ku sanya lillahi ga Allah alaikun kanku na taimakon kafirai da soyayya da kafirai kuna son ku sanya sulanan hujja mubinan bayananne mutanen zamani sun abin nan za ka ji musulmi ne in ya so magana ma sai ya ce ai ba bambanci tsakanin musulunci da kafirci ba musulmai da kirista wai shi bai bambanta ba to Allah bambanta don kai ba bambanta ba za mu bi naka Allah bambanta tsakanin mumini da kafiri to a kiyaye zagin baki yana sa mutum annabi ya ce hal ya kubbun nasa alamar ahirin illa hasari da alsinatin annabi ya ce akwai abin da zai kifa mutum a cikin wutan jahannama ne sai dai har sai dai girbin haccinsa da bakinka ka ce ai wai ai musulunci da kiristanci wai ba bambanci ga kuma abin da Allah yake faɗi yawa kada ka so shi kada ka jibince shi kana so ka sanya ma Allah hujja ne bayananniya kan kai munafiki ne don mun ji kun ji wani mai faɗan wannan munafiki ne kalmar yan siyasa kenan wai bai san bambancin musulunci da kiristanci ba in za ka yi maganan ka zai ka yi magana amma irin wa'annan magana mutum ya kiyaye innal munafiqina innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira innal munafiqina ka san munafikai to munafikai ka sani fi da rakil asfali minan nari suna cikin ƙasa-ƙasan gidan wuta ne kwanan bayan faɗi wuta kashi takwas ko gun zaman kowa to munafiki yana ƙasa ƙasa don da rakatu ne ba da darajatu ba ne ƙasan ƙasa ne suna cikin ƙasan ƙasan wuta minan nari na wuta uwa ƙaruwa shine zurfinta wanda kuma jibrilu yake ce wa manzon Allah kai to da mutumin da ya ji zurfin wuta ya sami Allah to can can can can cikin zurfin ne nasu walan ji da lahum ba za ka sama musu nasiran mai taimako ba da zai hana azaba min azab daga azaban Allah ba wanda zai kare su daga azaban Allah Allah kiyaye mu
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
إلا الذين سيدي ولندا تابوا سكا توبا لك منافنشي دا سكا منافنشي باكو سكا بشي wasu da hutu ke gyara amalan aikin suna yin aikin sosai mai kyau don Allah wata samu suka kiyaya suka amince billahi da Allah wasu da su suka tsarkake dinan addininsu lillahi don Allah kaga wayanan wanda suka tuba ma Allah suka gyara aikinsu don Allah suka kiyaye aminci da Allah suka tsarkake addininsu ma Allah shi kadai babu riya doni ya ma a shirkul algaru ulaika wayannan ma almu'minina su suna tare da mu'minai fi ma yutuna cikin abin da za a ba su idan sun tuba Allah zai karbi tuban su wa sawfa yuti Allah a hankali Allah zai baima almumina muminai ajiran azima zai ba su lada babba a lahira Allah ka ba mu lada babba
ما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Allah ce ma yaf'alullahu me Allah zai yi bi azabikum da azaban ku a lahira in azaban ma in azaban ba wani taimakon Allah zai yi ba Allah bai yi mu don ya mana azaba ba amma in shakartu in kun gode nimomin Allah in Allah ba ku nima kuka gode to ba abinda Allah zai yi da azabtar da ku wa amantu kai kai imani da Allah to babu abin da zai yi da azabin ku bi ma'anan nabi ai la yu'azibku in kun yi haka Allah ba zai muku azaba ba Allah kada ka mana azaba don albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam mene وكان الله Allah ya zamo wakarin Allah ya zamo alima a shakiran mai godiya ne eh ga wanda ya gode masa Allah yana godewa wa muminai kaga Allah da karamci ya yi ka ya danganta aiki idan ka yi to Allah mai godiya ne gare ka alima masani da tarikansa mu je لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما
la yi bulawu Allah ba ya san jihar bayyanawa bisu'i da mummuna abu milar ƙauli na faɗi ai yu'aqibu alaihi Allah zai azaba kai wato ka- ka ka zama kana aibunta mutane Allah ba ya so illa man zulima sai dai wanda aka zalunce shi hulayi wa ake zo bil bihi nan kan Allah ba zai kawo mutum in bai ya bayyana ba kai ne a zalimi ya cuce ka ka faɗa to wannan ba shi ne ba kai laifi ba Allah tabaraka wa ta'ala ba ya son azalimi saboda haka in ka bayyana wannan har ma ka yi masa addu'a mutane yanzu suna fada wai akwai wani wani wani tabi wai ya ce da yana da addu'a da zai yi wa shugaba to addu'a guda ɗaya wanda ya san Allah zai karar da ya yi wani irin addu'a na alheri ko na shari shugaban ya cuce ka ne ko ya maka adalci idan shugaba zalimi ne za ka masa addu'a Allah ya hana ka yi addu'a ma zalimi don ya yi ƙarfafa zai cuta da cuta to saboda haka wakanan lawo Allah ya zamo sami'a mai ji basiran mai gani sami'a mai alima ko?
نعم alima mai masani ya san wanda za a bayyana sharrinsa ya san wanda ba za a bayyana sharrinsa
إن تب- wannan an ce wani wasu- wani ne ya sauka ga mutane ba su masa alheri ba ya fita yana bayyana ba su masa kirki ba Allah ce Allah ba ya son bayyanar da bayyanar da mene bayyanar da mummunan abu sai dai an zalunce shi amma in an zalunci mutum sai ya fada hadisin amru akwai kisa a- kisan macuci wani mutum wanda yake mutumin fada ne ya zo bakin kogi ya samu masu kama kifa ya samu wani mutum ya wahala ya kama kifinsa sai ya ka- kwace da ya kwace har ya mare shi sai mutumin ya ce Allah ka gani wannan ya fi ƙarfi na Allah ka ina neman haƙƙi na gare su da ya tafi da kifin aka dafa masa kifin ya yi ligif aka kawo masa kifin zai ci yana sa hannu ta kifi ya cije shi kaga sakamakon azalimi ya cije shi da kyar aka raba su hannu ya soma kumbura daga yatsa sai da aka yanke sauran yatsun aka yanke aka zo aka yanke nan aka zo aka yanke nan hannu na kumbura kawai sai wani bawan Allah ce masa shin kai kan me ya dalilin ciwon kallo ya ce e ga wata ran yadda na yi wani miskini da na yi masa na kwace masa har na mare shi don na fi ƙarfinsa to saboda haka da na zo zan ci kifin ya nuna amma sai ci gini shi ne dalilo ne ya ce to ko da an yanke ka duka ba za ka warke ba sai ka je ka nemi mutum ka nemi yafiyarsa saboda haka cuta babu kyau to shi ne inna la Allah bai bayyanar da mene bai son a bayyana Allah bai son a bayyana muna abu sai dai wanda aka zalunce shi to yanzu idan mutum ya zalunce ka in shugaba ne shi kuma yaya wataran wata baiwan Allah tsohuwa ta yi makwabtaka da wani sarki ‘yan bukanta yana kusa da gidansa ya yi ya yi ya daga ta gun koya mata wani gida koya mata ce ita nan ne dai take shi ke nan shi kuma wai yana ganin gidanta yana ɓata gidansa to shi kenan sai ranar ba ta nan shi kenan sai ya zo sai ya rusa ɗan gidan nata da ta dawo ta tsaya gun ta ce Allah ka gani bani nan na tafi amma kai kana nan yaya Allah ka bari ya rusa min gidana to sai ta masa addu'a sai ta zauna a gun a rana ana nuna mata cewa ba sha tashi nan ba ta ce a shi kenan ikon an ta ce ina jiran gidansa ma Allah ya rusa ne aini ban nan Allah ya sa a yi bashi aka rusa gidana to ni ma ina neman fansa a gun Allah gidansa sai ya rushe to shi kenan sai mutane suna ta dariyanta ikon Allah da dare yana yi sai duk gidansa sai kama da bala'i duk ya rushe suka halaka a gidan to shi ya ta ce sai aka gani a rubuce a jikin katan gidan a ta zo biddu hain wata darihi wa ma yudrika ma fa'al du'a'u شام الليل لا تقضي ولكن لها أمد والأمد الكلام وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاه yace kana isgili da addu'a ne har a ce a yi addu'a ko za a maka addu'a wai kana zaton ko kana zaton ko kana kana tsarin kai ko kana mene ko don kana zalunci kana wasa ne da abin da addu'a ya yi ka walakanta addu'a a sai baka san abin da addu'a ya aikata ba kifawun dare ba su kauciya idan ka cuci mutum ya tsaya cikin dare ya roƙi Allah kanka to ba zai kauce ba sai dai abin alkawarin fagen yana da lokacin ƙarko amma lallai in ka cuci mutum ya yi maka addu'a lalle Allah zai kama ka. Waka shari lahu bi matar Allah ya so abin da ke ganinsa,